أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya datar da mu samun dama da lokaci domin gudanar da darasinmu na addini wal akhlaq yan uwa musulmai wanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci a radio alhuda da magaram kamar yadda bayani ya gabata wannan shiri yana zo muku a kowace ranar laraba daga karhe takwas zuwa karhe tara wanda wannan shiri namu yana da taken addini wal akhlaq wato addini da halaye mai shiryawa da gabatarwa dan uwanku Abdullah Muhammad Usman dan uwa musulmai satin da ya gabata mun yi bayani akan wani hali daga cikin mafi kyawun halaye wanda addinin musulunci ya karantar da mu shi shine at-tawadu wato kankanta kai lokacin da aka ce bawa yana da tawadu wato lalle wannan bawa ya siffantu da mafi kyawun siffa wadda addinin musulunci ya karantar da ita shine nisanta girman kai da kuma kankanta kai a rayuwarka da duk wanda kake mu'amala da shi don haka a wannan sati mai girma 'yan uwa masu daraja muna tare da wata siffa daga cikin siffofi mafi kyawu ɗabi'a daga cikin ɗabi'u wanda addinin musulunci ya karantar da mu ita wanda shi ma yana ɗaya daga cikin mafi kyawu na siffa da hali wanda ya dace mutum musulmi ya siffantu da shi ba komai bane face alhayawu ɗan uwa musulmai idan aka ce alhayawu shine jin kunya da haka lalle jin kunya yana daga cikin ɗabi'u na addinin musulunci siffanta da wannan siffa yana daga cikin koyi daga karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Da haka ‘yan uwa musulmai lalle wannan addini namu addini musulunci, addini ne wanda yake da gimshiki guda biyar. Ƙarƙashin waɗannan gimshikai guda biyar za mu ga karantarwa kyaukyawa ta halaye da ɗabi'u wanda ya dace ga mutum musulmi. don haka wajibi ne ga dukkan musulmi ya zamanto yana da halaye mafiya kyawu domin ya dace ma lada na musamman a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abin buga misali, mafi kyawar rayuwa, manzan da Allah maɗaukakin sarki ya turo mana domin mu siffantu da irin halayen shi, shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. da haka ‘yan uwa musulmai wannan manzon Allah annabi Muhammad yana da mafi kyawun halaye ya siffantu da ɗabi'u nagari wanda shi ne ya zama dalilin shigar diyawa addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya jinjina mishi ya yaba shi a cikin alkur'ani a cikin aya mai girma Allah ke cewa wa innaka la'ala khuluqin azim ya manzan Allah lalle kana saman ɗabi'u da halaye mafiya kyau wanda kuma duk wata siffa mai kyau wadda ya dace ga ɗan adam a addinance da kuma a al'adance za ka ga annabinmu annabin tsira Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya siffantu da wannan siffa. Da haka ‘yan uwa musulmai muna tunatar da kawunanmu a kan lalle wannan addini namu na musulunci ba zai tabbata ba ya amsa kiran sunan addinin musulunci face sai da halaye kyaukyawa. Dan uwa musulmi ka zamanto mutumin kirki. karka zamanto kana sallah da azumi amma kuma halayenka ba su da kyawu kar ya zamanto kana da'awar addinin musulunci amma kuma gabaki ɗayan halayenka abin zargi ne ga duk wanda kake rayuwa da su kai ne za ka yi ƙarya kai ne za ka ci amana kai ne za ka zamanto kana annamimanci kai ne za ka zamanto ba ka da tawadu'u sai girman kai to kaga waɗannan siffofi sun sha bamban da karantarwa ta addinin musulunci don haka da za ka yi koyi da manzanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi za ka siffantu da mafiya kyawun halaye wanda kuma waɗannan halaye su za su datar da kai samun aljanna su za su datar da ke samun shiga gidan aljanna da haka 'yan uwa musulmai masu sauraron mu a daidai wannan lokaci gabaki ɗayan addinin musulunci yana karantar da mu halaye kyaukyawa halaye nagari wanda kuma su ne karantarwa kyaukyawa ta addinin musulunci da haka ba tare da ɓata lokaci ba kamar yadda na yi mana bayani siffa daga cikin mafi kyawun siffofi wanda muke tare da ita a wannan sati mai girma shine jin kunya a rayuwar ɗan adam larabawa suna faɗa ma wannan kalma shine alhayau a larabci in an ce alhayau shine alhashmatu wa diddul waqaha shine mutum ya zamanto ya siffantu da wannan kunya ya siffantu da duk wani abin da za a zarge shi ya zamanto ya kare kanshi kar ya sanya kanshi cikin wasu halaye mummuna larabawa suna cewa wa qad hayya minhu haya'an wastihya'an wastahaya fa huwa hayyun dan haka wannan kalima tana nihin jin kunya kalima ta jin kunya shine alhaya'u ana cewa wane ya ji kunya ko wane yana jin kunya ƙarshe da larabci za a ce hayyiyu shine mutum mai jin kunya ‘yan uwa masu daraja in mun dawo a istilahin malamai menene wannan kalima take ne in an ce alhaya'u kaɗan daga cikin tarifin malamai suke cewa inqibadun nafs min shay'in wa tarkuhu hadran anil lawmi fihi shine ka kame zuciyarka game da dukkan abin da ka sani ko ka nisanci wani abin da za ka kyamata wanda wannan abin zai maka dalili na zargi da kyama a cikin al'umma ibn hajar Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa alhaya'u wannan kalima ta alhaya'u wato jin kunya hulqun wasu halaye ne ko mu ce wani hali ne yub'ithu sahibuhu al-ijtinabil qabi yana zaburar da wannan mai hali ga nisanta duk abin da yake na zargi da kyama wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi zil haqq kuma yana hana bawa ya togace ga wani haƙƙi wanda ya dace ya tabbatar da shi idan mun dawo daga cikin ta'arifin dai 'yan uwa masu daraja wasu daga cikin malamai suke cewa taghyirun wankisarun ya'tari al-insanu min khawfi ma yu'abu bihi wa yuzammu shine kare zuciya in an ce kunya karewar zuciya da ɗan adam ya zamanto yana kiyaye duk abin da ya san za a aibata shi ko za a zarge shi malamai suke cewa wa mahalluhu alwajh hanya ɗaya-ɗaya wadda ake gane jin kunya shine huska da haka waɗannan ta'arifata da muka karanta 'yan uwa masu daraja suna tabbatar mana ma'anar jin kunya a rayuwa ta ɗan adam da kuma menene ake nihi da wannan kalima ta alhayahu wanda kamar yadda na yi mana bayani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne fiyayyen abin buga misali cikin maganganun shi da ayyukan shi cikin ɗabi'un shi da halayen shi ‘yan uwa musulmai lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zamanto mai jin kunya a cikin dukkan rayuwar shi wanda da za ka karanta ayoyi na alkur'ani da hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za su tabbatar maka da mahimmancin jin kunya da kuma irin yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya siffantu da wannan siffa. Kaɗan daga cikin ayoyi ‘yan uwa masu daraja wanda za mu karanta a wannan wuri, Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana a cikin suratul araf Allah ke cewa ya bani Adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atukum warisha. Sai Allah ke cewa wa libasu taqwa zalika khair. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون da za mu koma daga cikin karantarwa ta alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin suratul ahzab Allah ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu sai Allah ce fa'iza ta'imtun fantashiru wala musta'anisi na lihadi ƙarshe Allah ke cewa inna zalikum kana yi uzin nabiya fa yastahayi minkum wallahu la yastahayi min alhaq wata aya daga cikin ayoyi ‘yan uwa masu daraja Allah ke cewa walamma warada ma'amadayana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqul wa wajada min dunihim mura'ataini tazudan قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وعبونا شيخ كبير sai Allah ke cewa fasaqa lahuma thumma tawalla ila zil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir sai Allah ke cewa faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana da haka ‘yan uwa musulmai masu sauraronmu a daidai wannan lokaci, wannan kaɗan daga cikin ayoyi wanda suke tabbatar mana mahimmancin jin kunya a addinin musulunci. Sai ku biyo mu ɗaya bayan ɗaya waɗannan ayoyi da maganganu na malamai wanda suke bayani akan kima da daraja ta ɗan adam lokacin da ya siffantu da wannan siffa ta jin kunya. aya ta farko Allah madaukakin sarki yake cewa ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha ya ku diyan adam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hakika mun sabkar muku libasan wato tuhahi wanda wannan tuhahi yuwari sawatikum warisha zai kare ku zai zamanto shine dalilin suturarku ku zai rihe muku duk wata abin da yake na gabanku sai Allah ke cewa warishan da kuma kayayyaki wanda suke mafiya kyawo wanda ake ado da su ƙarshe Allah ke cewa walibasu taqwa zalika khair amma kuma amma kuma tuhahi na jin tsoron Allah shine mafi alkhairi Allah ce zalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun wannan yana ɗaya daga cikin ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala saboda mutane su ji tsoron Allah, su san kima ta Allah mahalicinsu. Mi malamai suke cewa a nan, daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wali ba su taƙawa zalika khair, tuhahi na jin tsoron Allah shine mafi alkhairi a rayuwar ɗan adam wasu daga cikin malamai sai suka fasarta libasu taqwa anan shine mutum ya zamanto ya siffantu da siffa ta jin kunya a rayuwar shi wallahi ɗan uwa musulmi idan baka da kunya wallahi ‘yar uwa musulmai idan ba ki da kunya babu alkhairi a tare da ku. Lalle jin kunya yana daga cikin karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Ina amfaninka ko ina amfaninki lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙadarta rayuwa da ke a cikin mutane, amma kuma waɗannan mutane ba kya jin kunyarsu, ba kya mutunta su, ba kya kallon su da daraja. haka kai ma namiji menene amfaninka idan ya zamanto baka jin kunya wanda zaka ji da yawa daga cikin mutane suna faɗar cewa wallahi ni wa idan abu ya faru ni wa bani da kunya to kaga waɗannan maganganu maganganu ne wanda ba su dace ba da haka anan malamai suke cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa libasu taqwa tuhwahi na jin tsoron Allah shine jin kunya a rayuwar ɗan adam ka siffantu da wannan siffa domin ka dace makarantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa musulmai aya ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa mana cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu sai Allah ke cewa walakin iza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith Allah ce inna zalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq wato wannan aya abinda take karantar da mu ƴan uwa musulmai shine irin abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da sahabban manzan Allah suke shiga gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin cin abinci. Allah ke cewa ya ku bayin Allah, kar ku shiga gidan manzan Allah face kun nemi izini, wanda wannan zuwan naku dalili ne na ku ci abinci, in lokacin abinci ya yi Allah maɗaukakin sarki ya ƙadarta kuka zo gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, kuka jirayi abinci, kuna kammala cin abincin nan ku yi ƙoƙari ku watse. Allah ke cewa kar ya zamanto kun dasa hira a gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, saboda yin haka yana zamantowa abu ne mai tsanani da tashin hankali ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sai Allah ke cewa inna zalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum lalle waɗannan abubuwa ko wannan abu da kuke aikatawa. wallahi yana cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, fa yastahayi minkum shi ko manzan Allah yana jin kunya a tare da ku. Kaga ‘yan uwa musulmai wannan aya tana karantar da mu wannan fiyayyen halitta ne, amma kuma yana jin kunya da waɗanda Allah ya ƙadarta zama a tare da su. Don haka wajibi ne a matsayinka na musulmi ka siffantu da wannan siffa. manzan Allah yana jin kunya manzan Allah mutum ne mai kamun kai mutum ne wanda yake kiyaye haƙƙi na ‘yan uwan shi kaga anan Allah ke cewa inna zalikum kana yu'dhin nabiyya lalle wannan abin da kuke aikatawa ya zamanto yana cutar da annabinku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko manzan Allah yana jin kunyanku iya matukar jin kunya to kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala ne yake ba da labari a cikin alkur'ani ba manzan Allah ba ne ya huto ya faɗa musu Allah ya sabkar da aya cewa lalle manzan Allah yana jin kunyanku don haka ku daina wannan siffa da wannan halaye wanda kuka zamanto kuna aikatawa menene mahallu shahid ‘yan uwa masu daraja shine a nan Allah maɗaukakin sarki yana tabbatar da siffa mafi kyawu shine jin kunya ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Aya ta uku ‘yan uwa masu daraja wanda za mu ji labarin wani bawan Allah, salihin bawa mutumin kirki, wanda ya tarbiyyantar da ‘ya'yan shi a kan siffa mafi kyawu ta jin kunya. Ta haka wajibi ne a kaina wajibi ne akan ku masu sauraro wajibi ne akan mu gabaki ɗaya wallahi mu karantar da 'ya'yanmu jin kunya a addinin musulunci lokacin da ka karantar da yaranka jin kunya wallahi zai zamanto abin yabo yaranka zai zamanto abin bege yaranka zai zamanto mutane suna kwaɗayin zama da shi ko kuma suna kwaɗayin mu'amala tare da shi amma kuma duk yaron da ya samu akasin haka ba shi da kunya yarinyar da ba ta da kunya za ka ga ana zarginta kuma ana kyamarta don haka wannan yana daga cikin wajibatul abawai yana daga cikin abin da yake wajibi na iyaye karantar da yara siffa daga cikin siffofi mafiya kyawu na manzan Allah shine wajibi ne yaro ya zamanto yana jin kunya ‘yan uwa musulmai irin yadda muke gani hali daga cikin halaye marasa kyawu a rayuwanmu wallahi baya daga cikin ɗabi'u na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda za ka sallama a matsayinka na baƙo ka shigo gida daga shigowarka kahin ka zamna za ka gano yaran gidan nan ba su da tarbiyya za ka ga rishin kunya ƙarara a tare da yaran gida nan za ka ga abu mafi kyawu wanda za ka kyamace shi cikin irin gidajenmu ƙarshe wannan abu ne wanda zai hallakar da al'umma da haka a nan aya ta uku wadda nake so in karantar da mu a nan Allah maɗaukacin sarki yake ba mu labarin annabi Musa, sai yake cewa walamma wara da ma'amadena waje da alaihi ummatan minan nasi ya wa waje da min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir sai Allah ke cewa fasaqa lahuma ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير التي فجاءت إهداهما تمشي فجاءته إهداهما تمشي على استهياء wato annabi Musa ya sami kanshi a wani wuri lokacin da ya dawo daga garin Madayana ya zo yana tahiya lokacin da abin da ya faru ya faru wanda kissa ce mai tsawon gaske Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai ga maka annabi Musa ya zo daidai wata rijiya, ko da ya zo daidai wannan rijiya sai ya tardo wasu yara guda biyu. Annabi Musa yake tambaye su, menene suke bukata suka ce wallahi ruwa ne suke so su zuba ma makayinsu. Sai Allah ce fasaka lahuma thumma tawalla ila zil. Annabi Musa yayi kokarin ya cika ma waɗannan yara guda biyu makayinsu da ruwa ƙarshe dai ƙala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah ya ba mu labari faja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya Allah ke cewa bayan waɗannan yara guda biyu sun koma gida sai ga ɗaya daga cikin waɗannan yara guda biyu ta dawo zuwa ga annabi Musa alastihiya cikin jin kunya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana take cewa ya kai bawan Allah lalle mahaifinmu yana neman ka yana neman ya sakauta ma irin kokarin da ka aikata mana to dan haka anan malamai suke cewa menene ake nihi da ja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya magana daga cikin maganganu na malamai imamu tabari yake cewa fa'atatuhu tamshi ala istihya'i وهي تستحي minhu wato sai ɗaya daga cikinsu ta zo zuwa ga annabi Musa tare da siffa mai kyawu tana jin kunya kenan wannan hali daga cikin halaye kyaukyawa wanda addinin musulunci ya karantar da shi ka ɗora 'ya'yanka akan siffa ta jin kunya ka karantar da iyallan gidanka jin kunya wannan yana daga cikin ɗabi'u da halaye mafiya kyawu na addinin musulunci imam mujahid yake cewa ya'ani wadi'atan thawbuha ala wajhiha laysat bi kharrajatin wala wallaja inda Allah madaukakin sarki yake cewa ta zo ɗaya daga cikin su ta zo zuwa ga annabi Musa tana jin kunya wato ta taho cikin jin kunya tana lullube da kayanta ba ta so annabi Musa ya ganta, ba tare da tahiya ta girman kai ba da jiji da kai ba tare da tana neman ta wuzgi tunanin annabi Musa ba. Wato a takaice ta zo zuwa ga annabi Musa cikin ladabi tare da jin kunya. ‘Yan uwa musulmai da za mu koma karantarwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Kaɗan daga cikin hadisai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda za mu karanta a wannan wuri mai albarka hadisi daga abi mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle yana daga cikin abin da mutane suka tardo na maganganun annabawa na farko maganganun da suke tabbace wanda tun daga annabawa na farko har zuwa annabinmu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine iza lam tastahi ya kai bawon Allah idan baka da kunya fasna ma shi ita ka zamanto kana aikata abin da ka ga dama ko aikata abin da kake so da haka anan ‘yan uwa musulmai lalle jin kunya yana daga cikin ɗabi'a mai kyau lalle jin kunya yana daga cikin karantarwa ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam wato manza Allah yake cewa idan kai ba ka jin kunya ba ka da kunya a rayuwarka kana neman ka tabbatar da ka shahara da rashin kunya manzo Allah ce to fasna ma shi ita ka aikata abin da kake so da haka ita kunya tana daga cikin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Khattabi yake cewa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle yana daga cikin maganganu na annabawan warko shine annal haya'a lam yazal amruhu thabitan واستعماله wajiban منذ زمان النبوة الأولى wato lalle jin kunya umarni da jin kunya yana nan a tabbace kuma aiki da jin kunya wajibi ne ga dukkan musulmi tun zamanin annabawa na farko ya ce wa annahu ma min nabiyyin illa wa qad nadaba ila haya wa ba'atha ilayhi wato babu wani annabi daga cikin annabawa face sai ya kirayi al'umma shi zuwa ga jin kunya kuma sai ya yi da'awa zuwa ga wannan ɗabi'a mafi kyawun ɗabi'a shine mutum ya zamanto yana jin kunya a rayuwar shi ibn al-qayyim Allah shi kanshi da rahama yake cewa lalle ita kunya ya ‘yan uwa musulmai hulkul haya min afdalil akhlaq yace lalle hali daga cikin halaye na jin kunya yana daga cikin mafi ɗaukaka halaye wa ajalluha yana daga cikin mafi daraja na halaye ya ce wa azamuha qadara yana daga cikin mafi ɗaukakarsu da daraja da falala wa aksaruha naf'an yana daga cikin mafi yawansu amfani shine mutum ya zamanto yana da wannan hali na jin kunya ibn al-qayyim yace bal huwa khasatun insaniya bari dai yana daga cikin abin da ake bambance mutuntaka ta dan adam faman la haya alahu falaysa ma'ahu min al-insaniyati illa al-lahm wad-dam yace wallahi duk mutumin da bashi da kunya to ba komai bane a gangar jikin shi face nama da jini kaga wannan ‘yan uwa musulmai kalima ce daga cikin mafi kyawun kalamai kunya ita take tabbatar da mutuntaka ta ɗan adam kai da baka da kunya kai da kake busa ƙararrawai rishin kunya to kamar dai babu rayuwa a tare da kai anan yake cewa kama annahu laisa ma'ahu min alkhairi shay kamar yadda ka san babu alkhairi ga duk mutumin da bashi da kunya a rayuwar shi da haka wajibi ne ga dukkan musulmi ya zamanto yana da wannan siffa domin ya gyara halayen shi da kyawun ɗabi'un shi hadisi daga cikin hadisan manzan Allah ‘yan uwa masu daraja hadisin abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba manzan Allah yake cewa lalle imani ya kasu kashi saba'in da ‘yanka, au bid'un wa sittuna shu'ba ko kuma kashi saba'in da ‘yanka, sai manzo Allah ke cewa fa'alaha mafi ɗaukakan imani, ƙaunu la ilaha illallah shi ne mutum ya faɗi la ilaha illallah wato babu abin bauta da cancanta sai Allah. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa wa adnaha. mafi ƙasa daga cikin shu'uba na imani shine imatatul aza anit tariq yace kawar da ƙazamta da kuma abu na cutarwa daga kan hanya wannan abu na ƙazamta imma ƙaya ne imma ƙusa ce imma shara ne da duk wani abin da kasan zai iya cutatar da ɗan uwanka wallahi yana daga cikin imani manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal haya'u shu'batun min al iman kaga kunya wallahi jin kunya yana daga cikin kaso na imani to ina mutumin da yake cewa ni ho bani da kunya ina mutumin da yake ganin cewa lalle rishin kunya a cikin unguwa yana daga cikin abu na ɗaukaka ina mutumin da yake ganin dan ba shi da kunya ya wadati ya yi ma kanshi komai a rayuwar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa wal haya'u shu'batun min al-iman kaga jin kunya wallahi yana daga cikin kaso na imani Imam al-Khattabi yake cewa anan ma'ana al-haya'u shu'batun min al-iman abinda ake nihi da al-haya'u shu'batun min al-iman lalle jin kunya yana daga cikin kaso na imani yace ai annal haya'a yaqta'u sahibahu anil ma'asi wato lalle jin kunya tana cire mai aikata ta game da duk wani sabo wa yahjizuhu anha kuma tana kawar ta kare mutum game da aikata saban Allah to kai da kake ganin baka da kunya kenan zaka iya aikata duk wani abin da ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah wanda zai zamanto cutarwa ne ga al'umma musulmai Mala ya ce, Fasara bi zalika min al'iman, dalilin haka ne jin kunya ya zamanto kaso daga cikin kaso na imani. Da haka anan dai manzan Allah ke cewa alhaya'u shu'batun min al'iman, lalle jin kunya wallahi yana daga cikin kaso na imani. Duk mutumin da ya siffantu da wannan siffa ta jin kunya, ya ɗauki wani ɓangare daga cikin ɓangaruruwa na imani. Da haka gare mu, ‘yan uwa musulmai, nasiha mafi kyawo shine mu zamanto muna da wannan hali na jin kunya mu zamanto muna kare mutunci namu da mutunta 'yan uwanmu ya zamanto a cikin unguwar da kake rayuwa ka siffantu da wannan siffa musamman 'yan uwanmu wanda suke 'yan uwa mata wallahi babu alkhairi ga duk macen da ya zamanto ba ta da kunya a rayuwarta za ta yi maganganu na banza za ta riƙa batsa lokacin da za a taɓa ta a unguwa ta shahara da cewa wane ba ta da haƙuri wacce ba ta da haƙuri wacce mutumniyar banza ce ba ta da kunya to sai zamanto an miki shaida wadda ba ta da kyawu a rayuwarki da haka a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dai ya tabbatar da cewa alhaya'u shu'batun min al-iman lalle jin kunya yana daga cikin kaso na imani don haka wajibi ne mu siffantu da wannan siffa. ‘Yan uwa musulmai ƙarƙashin wannan bayanai da muke tabbatarwa, hadisi na ƙarshe wanda za mu tabbatar a cikin wannan bayani, hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud, yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, istahayau min Allahi haƙƙal haya wato ya ku bayin Allah ku ji kunyar Allah haƙiƙanin jin kunya ya ku ‘yan uwa musulmai ku rika jin kunya ta Allah subhanahu wa ta'ala iya ƙoƙarinku matuƙar jin kunya Ƙala sai wannan sahabi yake cewa ƙulna ya Rasulallah sai muka ce ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inna lanastahi walhamdulillah suka ce ya manzan Allah ai muƙin nan da kake gani muna jin kunyar Allah alhamdulillahi mun gode ma Allah muna kwatanta jin kunya a rayuwarmu da kunyar Allah maɗaukakin sarki. Ƙala, sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa laisa za ka wato ba haka nike nihi ba. Ya ce, walakinnal istihya'u minallahi haƙƙal haya, manzan Allah yake cewa abinda nike nihi, ku ji kunyar Allah haƙiƙanin jin kunya. manzo sallallahu alaihi wasallama yana so ya isar da wani sako yake cewa an tahfazar ra'sa wa ma wa wa tahfazal batna wa ma hawa wa tatazakkaru al-maut wal bila yace wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqqal haya wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abinda nake nihi anan ya ku al'umman musulmai ku ji tsoron Allah, ku ji kunya Allah mahalicinku, haƙiƙanin jin kunya, ya ce shi ne wajibi ne ga kowane ɗaya daga cikinku ya kiyaye kanshi da abin da kanshi ya ƙumsa. Kama tun daga halshenka, kama tun daga hancinka, kama tun daga kunnenka ya ɗan uwa musulmai, ka kiyaye dokokin Allah da abin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta. wannan shine ake nihi da jin kunya Allah subhanahu wa ta'ala. Manzo sallallahu Alaihi wasallama ke cewa wa tahfazal batana wa mahawa, kuma bawa ko musulmi ya zamanto ya kiyaye cikin shi da abin da wannan cikin nashi ya kumsa. Wato tun daga cin abin da yake halaliya a addinin musulunci, nisatta abin da yake haram. kare gaban musulmi game da abin da yake na alfasha zinace da makamancin haka wannan yana daga cikin abin da yake tabbatar da jin kunya Allah da tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa tatadhakkaru al-maut wal bila yana daga cikin abin da yake tabbatar da jin kunyan Allah da tsoron Allah shine mutum musulmi ya zamanto yana tuna mutuwa a koda yaushe wanda wannan mutuwa abu ne wanda yake rataye da wuyanka da wuyana da wuyanmu gabaki ɗaya. ‘Yan uwa musulmai wallahi mun shagala da duniya da abin da yake cikinta, wanda kuma dukkan abin da ɗan adam zai tara, da dukkan abin da ɗan adam zai samu a wannan rayuwa ta duniya, wallahi zai bar shi a wannan rayuwa ta duniya ya koma zuwa ga Allah. ya tar da iya guzirin abin da ya tanadar ma kanshi a rayuwar shi ta duniya da haka wajibi ne ga musulmi ya zamanto yana tuna mutuwa a kowane lokaci wanda wannan mutuwa ta ɗauki mafi alkhairin al'umma fiyayyen halittu wanda ya yi kowa ɗaukaka da daraja shine manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to don haka da kai da ni da nake magana da duk wanda yake sauraron mu wallahi sai ya tar da manzan Allah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ke cewa kullu man alaiha fan duk wanda yake saman doron ƙasar wannan, duk wanda yake rayuwa a doron duniya, wallahi za a wayi gari babu shi ya mutu ya koma zuwa ga Allah. To, anan yana daga cikin abin da yake tabbatar da jin kunya Allah, bawa kar ya shagartu da rayuwar duniya da rudanin duniya wanda Allah maɗaukakin sarki yana yi mana kashedi a wurare da dama misali Allah ke cewa alhaku muttakathur ya ku bayin Allah tara dukiya da ‘ya'ya ya shagaltar da ku hatta zurtumul makabir har lokacin da za ku ziyarci kabari wato mutuwan nan za ta zo muku kwaram Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, mutar da Allah muna tare da zuciya kyaukyawa. A nan dai manzan Allah ke cewa wata tazakkar al-maut yana daga cikin kunya na jin na kunyar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mutum a koda yaushe ya rika tuna mutuwa wal bila. Malamai suka ce me ake nihi da bila shine irin abin da zai faru bayan mutuwa yanda rayuwarka za ta kasance a matsayinka na ɗan adam yanda za ka yi rayuwa albarzakhiyya wato rayuwa ta cikin kabari yanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar da sakamakonka da sakamakonki tun a cikin kabari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle kabari raudatun min riyadil janna wani kwari ne ko wani gurbi ne daga cikin gurabu na aljanna ga duk mutumin da ya aikata aikin kirki kuma lokaci guda wannan kabari zai zamanto hufarun min hufarin niran rami daga cikin ramummukan huta ga duk mutumin da ya saba ma Allah to yana daga cikin jin kunya Allah madaukakin sarki dan uwa musulmi ya zamanto yana tuna mutuwa da abin da zai faru bayan mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa man arada al-akhirata taraka zinata dunya kaga duk mutumin da yake neman rayuwa ta lahira wadda ita ce dawwamamma rayuwar da har abada ba za ta kare ba rayuwar da in ka sami kanka a cikinta Allah zai ce khuludun bila maut to anan manzan Allah yake cewa man arada al-akhirah duk wanda yake so ya samu sakamako kyaukyawa na lahira wallahi taraka duniya ko taraka zinatud duniya dole ne sai ya nade kayan shi game da kawace kawace na duniya kai da kake son duniya da abin da yake cikin ta shin kana tunawa da ubangijinka da kuma irin sakamakon ubangijinka shin kana tarda ko kana tunanin abinda za ka tarda a gobe kiyama a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi ‘yan uwa musulmai babu wani sakamakon da za ka tarda Allah da shi, face iya abin da ka aikata a rayuwarka ta duniya. La dara lil mar'i ba'da al-mauti yaskunuhu illa alladhi kana qabla al-mauti yabnihi wato babu wani gida a nan duniya ko a gobe kiyama wanda bawa zai shige shi ya tarda shi a wurin Allah face irin gidan da ya gina tun a nan duniya. Duk abin da ka aikata na kyaukyawa a nan duniya shine za ka tarda a gobe kiyama. Abin da ka aikata na mummuna, wallahi shine irin sakamakonka wanda za ka tarda a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. da haka anan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa, kaga duk mutumin da yake neman rayuwa kyaukyawa ta lahira, to dole ne ya bar duk wata ƙawa ta duniya da abin da yake cikinta, wanda menene ƙawa ta duniya Allah maɗaukakin sarki ya mana bayaninta a cikin Alƙur'ani. Allah ke cewa almalu wal banuna zinatul hayatud duniya sai Allah ce wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala almalu wal banun wato dukiya da 'ya'ya su ne ƙawace-ƙawace na duniya duk mutumin da ka gani a duniyar wannan kwama yake yaya zai tara dukiya yaya zan gina gida mai kyawu yaya zan samu mota mai tsada yaya zan samu alkhairin duniya in tara kai ka ce ba za a koma zuwa ga Allah ba to anan dai manzan Allah yake cewa duk mutumin da yake neman rayuwa kyaukyawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to dole sai ya nisanci kawace-kawace na duniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da bayani ya ce faman fa'ala zali kaga duk mutumin da ya aikata waɗannan abubuwa da aka zana ka kiyaye kanka da abin da kanka ya kumsa cikinka da abin da wannan cikin naka yake tattare da shi ka nisanci kawace-kawace na duniya ka zamanto kana tuna mutuwa da abin da yake bayan mutuwa wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ya aikata haka to hakika ya ji kunyar Allah maɗaukakin sarki hakikanin jin kunyar Allah maɗaukakin sarki wannan hadisi ne rawahu tirmidhi ‘yan uwa musulmai ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ibnu rajab yake cewa yadkhulu fihi hifzu sam'i wal basar wal lisan karkashin wannan hadisi zamu iya fahimtar wajibi ne dan adam ya kiyaye halshen shi wajibi ne dan adam ya kiyaye jin shi wajibi ne dan adam ya kiyaye dukkan abin da zai kalla a rayuwar shi yana daga cikin jin kunya Allah maɗaukakin sarki ya kai mai sauraron kaɗe-kaɗe ya kai mai sauraron abubuwan da ba su dace ba ka kalli abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta shin kana tuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kallonka to don haka anan yana daga cikin jin kunya Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye waɗannan abubuwa wanda Allah ya yi maka na ni'ima da ji da gani da sauraro wanda ga baki ɗayansu Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka a gobe kiyama a kansu. Mala yake cewa wa hifzul batn wa ma hawa ya tadamman hifzul qalb anil israri ala ma harrama Allah. Lokacin da manzan Allah yake cewa wajibi ne mutum ya kiyayi ko ya kare cikin shi da abin da cikin shi ya kumsa. To wannan yana tabbatar mana nisantar ɗan adam game da duk abin da yake a haramun a addinin musulunci sai ya ce wa yadkhulu fi hifzul batan min idkhalil haram karkashin shi za mu iya fahimtar haramcin ɗan adam ya sanya ma cikin shi abin da yake na haramu mala yake cewa wa a'zamu ma yajibu hifzuhu min nawahi Allahu azza wa jalla yana daga cikin mafi girman abin da ya kamata ɗan adam ya kiyaye abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta, saɓan Allah maɗaukakin sarki a matsayinka na musulmi wajibi ne ɗan adam ya kiyaye alfarjuwar lisan wato gaban shi da halkin shi. Don haka yana daga cikin jin kunya Allah maɗaukakin sarki wajibi ne musulmi ya kiyayi halshen shi, wajibi ne musulmi ya kiyayi gaban shi, kar ka zamanto mai aikata saɓon Allah da harshenka ko kuma da farshenka, za ka je ka aikata zinace-zinace, saboda kana ganin kana da dama, kana ganin ka wadata, Allah ya baka matsayi da mulki, saboda kana ganin babu wanda ya isa ya hana ka, to wallahi akwai sakamako na Allah maɗaukakin sarki. ɗan uwa musulmi baya daga cikin jin kunya ka zamanto kana aikata saɓan Allah da wata gaba daga cikin gaɓoɓuwa na Allah maɗaukakin sarki da haka anan mala yake cewa mafi girman abin da ya kamata musulmi ya kiyaye shine ya kiyaye farjin shi ya kiyaye halshen shi wanda kuma su ne suke tabbatar da mi da jin kunya Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwa musulmai gaba ta kusan ƙarshe wadda nake so in yi mana bayani a kanta shine wasu abubuwa ne wanda ɗan adam idan ya aikata su za su nisantar da shi game da jin kunya kunyan nan ta mutane da kuma kunyar Allah maɗaukakin sarki wanda shine mahalittina da mahalittinmu gabaki ɗaya na farko malamai suke cewa mujaharatu az-zunub wal ma'asi yana daga cikin abin da yake tabbatar da rashin kunya ya nisantar da bawa game da jin kunya Allah da kuma kunya ta mutane shine mutum ya zamanto yana bayyana saban Allah a ƙarara Allah ya ruha maka asiri sai ka huto cikin mutane ka bayyana cewa ni ne jiya na aikata kaza wanda wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman kurakurai wanda ɗan adam yake aikatawa wallahi haramun ne haramun ne ‘yan uwa musulmi ka saba ma Allah a ɓoye kuma ka dawo a cikin mutane ka rika bayyana cewa na aikata kaza na aikata kaza wanda yana tabbatar da rishin jin kunya Allah maɗaukakin sarki da rishin jin kunya ta al'umman musulmai abu na biyu malamai suke cewa yana daga cikin abin da yake tabbatar da rishin jin kunya shine lubsun nisa alkasiyatul ariyat almalabis allati tasful jism yana daga cikin abin da muka samu kanmu a wannan halaye mummuna wanda ba su dace ba ga musulmai shine irin kaya ko tufafi wanda mata suke sawa sun sa kaya amma kuma ga su tsirara kayayyakin da suke siffanta jikinsu wallahi daga kaga macen da ta sanya kaya sun matse ta ka haɗu a waje ka san da cewa ba ta jin kunya Allah ba ta jin kunyan manzan Allah haka ba ta kimanta al'ummar da take rayuwa a cikinsu abu na uku ‘yan uwa musulmai malamai suke cewa hadithul mar'ati ma'ar rajulul ajnabiyya inda khurujiha yana daga cikin abin da yake nisantar da bawa game da jin kunya Allah shine matar aure ta zamanto tana maganganu lokacin da ta huto ga mazajen da muharramanta ne za ka ga mace ta huto macen aure amma kuma da ita da mai tebur da ita da mai kanti da ita da masu shaf-shaf gabaki ɗaya amunan juna ne abokanan juna ne to wannan bai daga cikin ɗabi'u mafiya kyawu na addinin musulunci wanda yana tabbatar da rishin kunya da rishin kunya Allah maɗaukakin sarki abu na hudu malamai suka ce at-talaffuz wal tafawwuh bil alfazil bazi'a yana daga cikin abin da yake tabbatar da nisantar da bawa game da jin kunya Allah shine mutum ya zamanto yana maganganu na alfasha yin batsa a cikin maganganu ya zamanto hirarka ko hirarki babu alkhairi a ciki sai maganganu na banza wallahi wasu zaka ga sun shahara da wannan za a ce bari a kirawo ta saboda ta saba da irin wannan hirarrakin wacce zo ki mana irin hira da kika saba saboda mu more maranmu to wallahi ‘yar uwa musulma ki ji tsoron Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kallon ki dan uwa musulmi ka ji tsoron Allah cikin abin da kake faɗa maganganu na banza da na batsa ba su dace ga mutum musulmi ba kuma suna tabbatar da rashin jin kunya Allah da rashin jin kunya ta al'umman musulmai abu na biyar malamai suka ce kalamun rajul ma'a ghairihi bil asraril zawjiyya yana daga cikin abin da yake tabbatar da rishin kunya ta dan adam ya tabbatar da rishin kunya ta Allah madaukakin sarki shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi iyallai sai ya je mazamnar da yake zamnawa fada ko majalisa ya rika tona asirin abin da yake faruwa tsakanin shi da matar shi wannan haramun ne ƴan uwa musulmai haramun ne wallahi haramun ne a addinin musulunci ko kuma matar da za ta je ta rika tona asirin mijinta wallahi jiya mun aikata kaza ai ka ji abin da yake faruwa tsakanin ni da mijina ai kun ji abin da yake faruwa tsakanin ni da matata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mutumin da yake aikata haka babu alkhairi a tare da shi kai ka ce kamar dabba ce ta sadu da ‘yar uwarta dabba a titi a gaban mutane. Abu na shidda ‘yan uwa masu daraja ganin cewa lokacin namu yana hararanmu, yana daga cikin abin da yake nisantar da ɗan adam game da jin kunya, ya tabbatar da rishin kunya shi a cikin al'umma shine yawan sauraron kaɗe-kaɗe, wato alghina'u. wallahi wajibi ne musulmai mu nisanci sauraron kaɗe-kaɗe wanda yana nisantar da ɗan adam game da rahama Allah duk mutumin da zuciyar shi ta saba da sauraron kaɗe-kaɗe wallahi har abada ba zai saurari karatun Allah maɗaukakin sarki a zuciyar shi ba da haka wajibi ne mu nisanci kaɗe-kaɗe Uthmanul Laisi yake cewa qala Yazid bin al-Walid an-Naqis يا بني أمية إياكم والغناء wato ya bani umayya ya ce ina muku kashedi game da sauraron kaɗe-kaɗe fa innahu yankusul haya saboda lalle sauraron kaɗe-kaɗe yana rage ma ɗan adam jin kunya wa yazidu fi shahwa haka kuma yana ƙara ma ɗan adam ƙawace-ƙawace da sha'awa wa yahjumul muru'a kuma yana rushe mutuntaka ta ɗan adam abu na bakwai ‘yan uwa musulmai irtikabul ma'asi yana daga cikin abin da yake nisantar da ɗan adam game da jin kunya shine hawan saɓan Allah mutum ya zamanto ba shi da aiki sai saɓa ma Ubangiji ‘yan uwa musulmai lokacin namu ya ƙare insha Allahu ta'ala abin da muka gabatar na alkhairi Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh